الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah barkamu da saduwa a wannan safiya ta lahadi yau muna biyar ga watan ramadan ba hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 447 wanda kuma ya dace da 22 ga watan biyu hijiran miladiya 2026 ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma daga nan masallacin miyati da ke wannan unguwa ta bolari a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna addu'a allahu subhanahu wa ta'ala ya gara wannan gari namu albarka da sauran garurukanmu gaba daya jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta bakwai yau za mu tashi a farkon aya ta takwas insha Allah tunda babu da wani tambaya za mu shiga karatu kai tsaye insha Allah wa billahi tawfiq wa alaihi tukulan wa bihi nasta'in wala hawla wala quwwata illa billah na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون ولا يجدون في صدورهم حاجة مما
ubangiji subhanahu wa ta'ala yana ba da labari dangane da dukiya na fai'u wanda aka samu a wurin yaƙi yaƙin da ya faru tsakanin annabi alaihi salatu wassalam da yahudawan banin nazir da ya faɗi yadda za a raba dukiya sai ce lilfuƙara'i daga cikin waɗanda za a ba wannan dukiyar za a ba da ita zuwa ga talakawa almuhajirin na sahabbai na makka da suka yi hijira zuwa madina allazina ukhriju min diyarihim waɗannan da aka fidda su daga gidaddajinsu wa amwalihim da dukiyoyinsu a lokacin da sahabbai za su bar makka ba abin da za ka ɗauka ka fita da shi duk abu dai in mallakanka ne sai dai ka bar shi a nan kafiran makka sun hana sun ci ya zamo nasu yadda ba za ka yi ɗaukan gidanka ba to ko cokali ba za su bari ka ɗauka ba an kwace musu dukiya wasu an kwace musu ma iyalai wasu an raba su da yan uwansu an kwace musu dukiya duka sun bar wannan sun zaɓi su bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bi ma'ana sun fifita imani da musulunci akan duk abin da suka mallaka na duniya suka koma madina ba su da gida ba su da gona ba su da dukiya ba su da kowa sai Allah da manzo sai Allah ce to wannan dukiyar a bada ita zuwa ga muhajirun waɗanda aka fidda su daga gidaddajinsu da dukiyoyinsu aka kwace musu yabtaku na fadlan min Allah wa ridwana kadai suna neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala da kuma falalan Allah subhanahu wa ta'ala babban abin da yasa suka yi hijira sun yi ne saboda yabtaku na fadlan min Allah suna neman falala daga wurin Allah wa ridwanan suna kuma neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala wa yansuruna Allah wa rasulahu suna taimakon Allah suna taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama taimakon Allah shine ka taimaki addinin shi dan Allah ba za ka iya taimakon shi ba sai da shi ya taimake ka amma taimakon Allah shine ka taimaki addinin Allah shine abin da yawa daga cikin yau masu dukiya suka kasa ganewa za ka ga mutum yana da kuɗi da an masa maganar taimakon addini zai kawo uzuri kaman guda talatin da ɗaya wanda ya sa ba zai yi ba ya dinga kawo matsalolin karya amma na cikin wannan halin za ka jiya wani abu kuma na miliyoyi amma can dubu ashirin ma da ƙyar zai baku yana ta'anihin ba da uzuri to taimakon addini ba mutane ka taimaka ba allah ka taimaka yanzu yau akwai wani inda za ka ce da shi wannan mayik ɗin yana da matsala ya taimaka ya sayi wani ko da ya mallaki miliyan 500 wallahi tallahi sai ya ba da uzuri ƙarshen te ba ku dubu biyar ko dubu goma ce a nema wajen sauran 'yan uwa a addinin Allah ne sadaka ba ta kaɗan ba ta yawa ƙarya ne wallahi sadaka tana kaɗan wannan abin da bahaushe ya faɗa ba gaskiya ba ne ba duk wanda Allah ya hore mishi ya ke ba da da yawa to wallahi tana kaɗan inda sadaka ba ta kaɗan shine in ka ba da iya abin da shi ka mallaka ko naira biyar ka bayar idan ita kake da shi Allah zai karɓa kuma zai sa albarka amma ka shaƙe miliyoyi suna nishi ka zo kana ba da dubu biyar sadaka ko kuma abin haushi ma ka ga masallaci ya cika an yi karatu a nemi taimako kaga an samu dubu takwas da ɗari biyar da naira goma sha bakwai to sai ka ga akwai wani kasan shi ya fi ƙarfin miliyan ɗari a gun ƙila ɗari biyar ya bayar to kaga wannan wallahi ta yi kaɗan a wurin allah akwai waɗanda kana ganin fuskokinsu kasan manya-manyan masu kuɗi ne sai ga yana zaro 500 ko ta sabo 1000 ya saka shi yana ganin ya taimaka wa Allah Allah baka taimaki Allah ba wannan shine gaskiyar magana Allah ya ce ulaika humus sadiquna waɗannan su ne masu gaskiya masu irin wannan ɗabi'an masu irin wannan hali masu taimakon Allah masu taimakon manzan Allah alaihi salatu wassalam ulaika humus sadiqun waɗannan su ne masu gaskiya in ji Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ce wallazi na tabawa uddara wannan malamai suka ce na nuna falalan sahabbai almuhajirun sahabban maji a sahabban makka Allah ya kira su da as-sadiquna masu gaskiya kamar da a cikin suratu at-tauba ko suratu bara'a ya kira sahabbai gaba ɗayan su ma da masu gaskiya ya allazina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqina as-sadiqina nan sune sahabbai gaba ɗayan su ke sa ta wurin malaman hadisi ba a bincike dangane da sahabi ana bincike ne dangane da duk sunan da ya zo kafin sahabi sai an san waye shi ina aka haife shi dan waye ne ina ya je ina ya karatu aikin me yake ɗabi'un shi duk sai an bincika amma da an ce sahabi ne malaman hadisi ba sa bincike a kan shi aka ce saboda me suka ce saboda Allah ba da shaida masu gaskiya ne Allah ce ulaika humus sadiquna ya ce kunu ma'as sadiqina ya ce radiyallahu anhu wa radu anhu to da bincike kuma za mu yi shi ne ka'idan malaman hadisi to allah da ya kira sahabban maka da masu gaskiya sai ce wallazi na tabawa uddara waɗannan kuma da suka zauna a gidan addara da alifin da lamun ma'arifa ne wannan dai gidan sananne sai aka ce to wannan wani gida ne aka ce shine madina darul imani kenan gidan imani ana kiran madina da addaru a ƙur'ani kamar da ya zo a nan ana nufin darul imani gidan imani saboda a lokacin duk wani mai imani nan yake gudowa nan yake buya nan yake samun mafaka nan yake samun taimako a wurin sahabban madina masu karban baki yadda suka karbi annabi alaihi salatu wassalam haka suka karbi waɗanda suka biyo shi waɗanda suka rako shi da waɗanda suka yi ta zuwa daga baya inda sun zo ne da sunan sun yi hijira sahabban madina ba sa gajiyawa suna ba su masauki su ba su abinci su ba su sana'a su ba su komai to Allah ce wallazi ne tabawa uddara waɗannan da suka zauna a gidan gidan imani kenan wal imana ai wa taqadul imana ko wa tanqul imana sannan suka rungumi imani suka kudurce imani cikin zuciyarsu min qablihim tun kafin da yawa daga cikin sahabban makka din yuhibbuna man hajara ilayhim sannan kuma suna son duk wanda ya hijira zuwa gare su su sahabban madina duk wanda ya hijira ya zo to suna son shi sai Allah ce wala yajiduna fi sudurihim hajatan ba sa samun wani hassada a cikin zuciyarsu min ma'utu dangane da abin da aka ba wa muhajiruna ga shi dai baƙi ne sun zo ana ta ba su dukiya ana ta ba su gidaje ana ta ba su gonakai in an samu ganima in annabi ya tashi zai raba sai ya ba su da yawa to ba sa jin hajatan wani hassada a cikin ransu shi yasa da aka je yaƙi annabi alaihi salatu wassalam ya dinga raba ganima ya dinga ba wa sahabban makka sahabban madina ba su samu ba ya ba wannan ya ba wannan wannan raƙumi kaza wannan kaza ya dinga rabawa sai wasu daga cikin sahabban madina sai suke ce aka yi annabi ya haka ya fifita mutanen garin su kenan yana ta ba sahabban makka amma mu bai ba mu wani abu ba shine sai annabi ya tashi ya kudu ba da ya ji wannan magana ya faɗa wa mutanen madina ya cina musu waɗansu abubuwa na alkhairi da suka samu dalilin zuwan annabi madina musamman daga ciki akwai manya-manyan larabawan madina guda biyu da ausu da khazraj shekara arba'in suna yaƙi tsakaninsu da juna shekaru arba'in yaƙin bai tsaya ba to a cikin wannan shekaru arba'in da aka yi annabi yana zuwa yaƙin ya tsaya cikin ƙanƙanin lokaci shi sa wani yake cewa daga cikin waɗansu mutanen diplomat ya ce duk rikicin da ake a duniya a yanzu a afirka ne ko a europe ne ko a middle east ne ko a rasha ne ko a ina ne ya ce inda a ce annabi zai dawo duniya alaihi salatu wasalam a kawo masa kesi tsin gaban shi a ce yi sulhu tsakanin masu rigiman nan ya ce zai gama sulhu tsakaninsu bai gama shan kofin shayi guda ɗaya ba kuma wanda yake faɗin ba musulmi ba ne ba ya ce da za a zuba annabi shayi a kofi to kafin ya gama sha ya gama sulhun duk rikicin da ake rikicin isra'ila da falastinu rikicin rasha da ukraine rikicin cambodia da wacece duka india da pakistan duk zai yi sulhu a kan wannan abin kafin ya gama shanya wannan kofin alaihi salatu wasalam to haka da ya zo madina shekaru arba'in ana yaƙi amma a take sulhun tasu suka koma yan uwan juna to shine annabi dinga tina wa mutanen madina wannan sai ya ce da su ko mutanen madina shin ba za ku yi farin cikin mutanen makka su tafi da raƙuma da duk ganiman da aka basu ko kuma ku tafi da manzan Allah ba wa fi cin riba alaihi salatu wassalam ku annabin za ku ɗauka ku koma da shi madina su kuma raƙuma da alkama da wani da za su tafi da shi ya ce akun fi su cin nasara alaihi salatu wassalam shi sa mutanen madina Allah ya ta ainihin yabonsu saboda da suka dinga karɓar bakoncin masu imani duk wanda aka kore shi daga garinsu ko daga gidansu don ya musulunta kawai sai kama hanyar madina da ya je zai samu masauki zai samu abu fiye da wanda ma ya bari a garinsu shi Allah ce wala ya jidu na fi su durihim hajatan ba sa jin wani hassada a cikin ransu min ma'utu dangane da abin da aka ba wa su muhajiruna wa yi usiruna ala anfusihim suna zaben waɗansu su fifita su akan kansu walau kana bihin khasasa ko da su suna da tsananin bukata na wannan abu ko da suna da tsananin bukata mutanen madina sai shi ya haƙura ya ba wani daga cikin sahabban makka wannan kuma ya faru a wurare daban-daban a kuma lokuta daban-daban allah sai ce wa man yuka shuha nafsihi duk wanda ya yaƙi rowa daga ranshi ya fidda rowa daga cikin ranshi ya fidda rowa daga cikin rayuwar shi faulaika humul muflihuna lalle waɗannan ka sune marabauta sune masu samun aljanna sune masu samun babban rabo to shine malamai suka ce almuflihuna anan Allah ya jingina kalmar falaha ne zuwa ga mutanen Madina mutanen Makka ya kira su da as-sadiquna mutanen Madina ya kira su da almuflihuna kuma kowa ya faɗi abin da yayi na kokari na ijtihadi na wani abu wanda yake ainihin shi ya kai shi zuwa ga wannan kaga mutanen Makka sun bar gidan da jinsu sun bar yan uwansu sun bar danginsu duk saboda mai saboda neman aljanna sun bar komai sun zaɓi su koma baƙi su koma yan gidan haya su koma masu waɗanda ake taimaka musu kaɗai saboda mai su bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su ko mutanen majina sun karɓi waɗannan baƙin sun ba su masauki suka ba su wurin zama mutum na da gona ya raba biyu ya ce na baka rabi yana da gida ya raba ya ce na baka rabi haka mutanen madina suka dinga yi ba wa zai ce ne ga gida na ba na baka ɗaki ɗaya a zai ce ne a raba kai ka ɗau rabi ni na ɗau rabi a tarihin duniya malamai suka ce ittifaki hatta malaman da ba na musulmai ba masu bincike al-mu'arrikhun historian suka ce a tarihin duniya tunda Allah halicci dan adam har zuwa yau ba taɓa jin tarihin irin mutanen madina ba duniya ba a roto wannan tarihin ba a ce kawai ka zo ka ɗauki mutum ka ce zo mu tafi gidana idan aka je sai ce wannan gidan fa gaba ɗayan shi nawa ne saboda haka na raba rabi na baka rabi ya ce zo mu tafi sai ya ja ka jeji ce kaga gonan nan tun daga nan har wuri kaza ta wuce na raba rabi na baka rabi ina da dubu ɗari iya shi na mallaka na ɗau hamsin na baka hamsin ina da raƙuma kaza goma ka ɗau biyar na ɗau biyar duk abin da ya mallaka sai dai a raba daidai wadila ba ya ɗan san mishi ba sai da ta kai ta kawo hatta irin abdurrahman bin auf wanda ya ɗauke sa bayan ya raba gidan ya ba shi rabi ya raba duk abin da ya mallaka da gona da raƙuma da dabbobi da komai da yan kuɗin da yake da shi aka dinga yi 50-50 rabi-rabi sai ya ce da shi to mata na kuma guda biyu zan sake ɗaya ka aure guda ɗaya wa taɓa jin wannan a duniya ya ce kuma ba wai zan sake wacce nake jin haushi ba ne ba a kai za ka ce min ga wacce kake so kawai sai in sake ta kai za ka zaɓa to shi ne malamai suka ce a tarihin duniya ba taɓa jin irin wannan abin ba abin da mutanen madina suka yi wa mutanen makka tarihi ɗan adam ba taɓa ganin irin wannan ba allah ya ƙara musu yarda to shi sa allah ke cewa wa yi na ala anfusihim suna fifita buƙatan wasu akan nasu walau kana bihin khasasa ko da suna da tsananin bukata sai su haƙura yana son abu kuma iya shi ya mallaka sai ta ina da wani gashi sai su ba da wannan ko bai da komai iya wanda yake da shi to sai Allah ya ce saboda wannan abin da suka yi ikira su da almuflihuna mutane masu cin nasara masu rabauta duniya da lahira Allah ce wa man yuqa shuha nafsihi duk wanda ya yaƙi rowa daga ran shi to wannan yana daga cikin marabauta shi sa malamai suka ce marowaci ma ba zai shiga aljanna ba yasa sahabbai ba marowata bane ba ahlul baiti ba marowata bane ba duk mutane na kwarai suka ce bai daga cikin siffan mai imani ya zama marowaci asali rowa siffa ce ta munafukai siffa ce ta makiya Allah shi yasa laraba suke ce albakhilu aduwwullahi ko marowaci ka makiyin Allah ne subhanahu wa ta'ala a nan da aka ce ba sa jin wani abu a cikin ransu don an fifita mutanen maka an ba su wani abu wala ya ji duna fi su durihim hajjatan min ma'utu ba sa jin wani kulli a zuciya ba sa jin wani hassada a ransu don an ba wa mutanen maka wani abu da su ba a ba su ba to wannan shi ke nuna tsarkin zuciya kenan malamai suka ce ba ka zabuwa mai imani sai ka tsarkake zuciyanka daga hassada da baƙin ciki da ƙyashi a su haka allah ya halicce su ya samu ɗaukaka amma yana ƙyashin wani ya samu ya samu kuɗi yana ƙyashin wani ya samu yana da hanya yana ƙyashin wani ya samu duk inda wani zai samu wani abu shi haushe yake ci duk inda wani zai ci gaba haushe yake ci amma inda za ku haɗu da shi kuma zai maka dariya yana fara'a ya ma ce yana ƙaunar ka kuma wallahi ƙarya yi muna tare da su a cikin unguwanni a cikin garurukanmu a makarantu a kasuwanni a masallatai a ko'ina suna nan kuna sahu ɗaya da shi haushin ka yake ji don me ka samu ɗaukaka don me ka ci gaba don me ka samu kuɗi don me shagon ka ya fi nashi ciniki komai haka ɗabi'a yi to duk mai irin wannan baya shiga aljanna sai in ka wanke zuciyanka daga hassada shi yasa annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacci ya ce iyakun wal hasad a hirɗinku ina ja muku kunne ku guji hassada sai ce fa'inan hasada ta akulul hasanati hassada tana cinye ayyukanka na lada ne ta dinga cinyewa ya ce kama ta kulun narul hatsar kamar yadda wuta take cin kara in an tara kirare yadda wuta take cin su ko yadda wuta ke cin zana take saurin laƙume shi haka hasada ke cinye ayyukanka na ibada ɗan sallolin da kake da ɗan karatun ƙur'aninka da ɗan zikirinka hasada kawai za ta dinga cinye shi allah kiyaye ya tabbata a cikin hadisi ingantacce hadisin da imam ahmad na hanbal ya ruwaito da imam abdurrazak as-sun'ani a cikin al-musannaf da imam an-nasa'i cikin amal al-yawmi wal layla da bazzar da al-baihaqi cikin shu'abul iman duk sun ruwaito wannan hadisi daga Anas dan Malik Allah ta'ala ya kara masa yadda Anas ya bada labari yace kunna julusan ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama mun kasance muna zaune tare da annabi alaihi salatu wassalam a masallaci ya ce muna zaune faƙali sai annabi ya ce wa sahabbai ya tsaliyu alaikumul ana rajulun min ahalil jannati ya ce wani mutum zai shigo yanzu nan cikin masallacin nan kuma ɗan aljanna ne ta duk wanda ya shigo masallacin nan yanzu yana shigowa ɗan aljanna ne kuma a lokacin bai shigo ba allah ya ba annabi labari ya sanar da shi ana sai ce sai ga wani mutum ya shigo fatsala a rajin min al'ansar ce sai ga wani mutum daga cikin mutanen madina ya shigo ya ce ruwa na ɗiga daga gemun shi alamun a lokacin ya alwala ya yi alwala ne ya shigo masallaci ya ce ruwa na ɗiga a gemun shi ya ce da ya shigo ya rataye takalmin shi a nan ɗin shi na rike da shi ya shigo ya zauna aka ci gaba da abin da ake ko annabi na karantar da su ko ana masa tambaya yana ba da amsa aka gama aka yi sallah aka watsi ya ce washe gari ya ce falamma ka na min algadi washe gari muna zaune kuma sai annabi sake maimaita wannan kalma ya ce ya tsali wa alaikum al'ana rajulun min ahlal jannati yanzu nan wani mutum zai shigo muku kuma dan aljanna ne ya ce sai ga mutumin jiyan nan kuma ya ƙara shigowa to daga nan sai sahabbai kuma sai hankalinsa ya koma kan shi sun ɗauka wani daban ne zai zo ya suka ga wannan dai mutumin jiyan ne da dai irin wannan siffan nashi anas ibn malik ya ce falon ma kanan filiyomin salif a karo na uku annabi ya sake maimaita wannan kalma ya ce fatsala a zalika rajulu ala mithli halihil ula sai ga wannan mutum ya sake shigowa a irin siffan shi na jiya da shekaran jiya to akwai daga cikin sahabbai abdullahi bin amr bin al'as ya ce kai wannan mutumin ni ko sanin shi ma ban yi ba baya cikin manyan malaman madina baya cikin manyan alarammomin madina baya cikin manyan malaman hadisin madina shi dai kawai bai ma san mutumin nan ba ya aka yi haka ya samu wannan falala da wannan daraja sai ce to in sha Allah ne kuma sai na bi wannan mutumin na je na ga wani irin ibada yake wani aiki yake don nima na zo na aikata kala anas anas ibn malik sai ce fa kana abdullahi yuhaddisu yace shi abdullahi ibn amr ibn as ya kasance da bada labari da kanshi yace annahu ba ta ma'ahu tilka thalathal layali sai da je zauna a wurin shi ya kwana uku a gidan wannan mutumin kwana uku yana zaune abin da ya masa shi ne da aka tashi a masallaci mutumin ya fita sai ya bi shi da ya bi shi sai ya ce da shi na samu matsala ne tsakanina da mahaifina amur ibn al'as saboda haka yana tsoron na koma gida ya yi fushi da ni zan je ne kwana uku a wurinka kafin nan ya huce sai in dawo ya ce ba komai bismillah zan wuje haka su suke dama mutanen madina da ka zo kawai zai ɗauke ka tafi gida ya je shirya ma komai ya ce zo mu tafi ba komai Allah sa baban naka ya haƙuri kafin waɗannan kwanakin ya ce da ya tafi je mutumin ya bashi wurin kwana ya ce ɗaki ɗaya suke kwana tare da shi ya ce ɗakin da yake kwana a nan nake kwana sai ce falam ya rahu ya ƙumu minan laili shay'an tun da na je ban ga ya kiyamun laili ba ban ga ya tashi yana sallah cikin dare ba sai rasa to wannan wani irin ibada yake in an yi sallan isha suka ɗan yi hira suka ci abinci ya shafa ido wutiri kawai sai ya kwanta ba zai tashi ba sai an kira sallan asuba ya yi rakatan alfajiri sai a tafi sallan asuba sai ce gaira anni sai ji na gaina da wani abu guda ɗaya gaira annahu idza ta'ara wa taqallaba ala firashihi dhakara Allah wa kabbara yace duk lokacin da yake bacci na kula da shi tunda shi gulma je ba ba ziyara ba haka na ko baka ba amma gulma alheri ne wannan na neman aljanna ne yace ya sa masa ido ko bacci yake yana kula ya ga me zai yace duk lokacin da ya juya a kwanciya sai ya je na zikiri na subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallah walhamdulillah wallahu akbar yace yana yawan maimaita wannan amma sai na ga wannan dai bai kai a ce ya samu wannan matsayin ba yace haka da zauna tare da shi tsawon kwana uku yace da kwana uku ya cika qultu sai na ci ya abdullah ya kai bawan Allah lam yakun baini wa baina abi ghadabun wala hajrun yace babu wani rigima tsakanina da mahaifina mahaifina bai fushi da ni ba bai kore ni a gida ba ni ma ban kaurace mishi ba walakin sai dai fa abin da ya kawo ni gidanka sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya kulu laka thalatha miraran na ji annabi na faɗa game da kai hassa uku a jere ya tsaliu alaikum al'ana rajulun min ahalil jannati fa tala'ta anta annabi ce ga wani mutum zai shigo mu kuma dan aljanna ne kuma sai muka ka shigo sai da aka yi haka sau uku a jere aka yi yau aka yi gobe aka yi jibi shi ne na biyo ka don daga wani irin ibada kake don nima na koma da dinga yi me kai ka wannan matsayi da ka samu haka kawai mu muna nan kullum a gaban annabi a.s.w. muna ibada mu kwana sallah mu azumin nafila mu je jihadi ai wane ne sai ce da shi falam araka ta'amalu kathira amalin banga kana yawaita ibada ba banga kana wani aiki da yawa ba faman lazi balaga bika ma ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama me kai ka wannan matsayin ƙala sai ce ma huwa illa ma ra'aita ba abin da nake yadda ka ganin nan dai haka nake da safe in tafi gona in dawo in tafi sallan azhar ayi la'asar azhar magariba isha in kwanta ne ta bacci na sai sallan asuba ba wani abin da nake ko kaga ina wata ibada ce gaskiya ban gani ba ce iya ice walla iyaka kenan ce shi kenan ni dai ban ga wani abin da ya fi nawa ba dan zikirin da kake muwa muna yi qur'ani da hadisi kuma ma na fi ka yace to mu ne lafiya ya kama hanya ya tafi sai shi abdullahi ya ce falan ma wallaitu da ani bayan na juya na kama hanya sai kwala min kira ce malam bako dawo sai ya zo shi da ya dawo sai shi wannan mutum ya ce da shi ma huwa illa ma ra'aita ya sake maimaita mishi babu wani ibada fada da ke banda wannan abin da ka gani sallolin nan guda biyar da shafa'i da wutiri da rakatar alfijiri kawai suna abin da nake sai ce gaira anni sai dai ina da wata ɗabi'a guda ɗaya la ajidu fi nafsi li ahadin min al na gishan wala ahsudu ahadan ala khairin atahu Allahu iyahu ni tun da nake a cikin zuciya na ban taɓa musulmi hasara ba ban taɓa jin haushin wani musulmi ba ban taɓa kwana a raina in kwanta bacci ina jin haushin wani ba in akwai wani abu da nake shine wannan kan na kwanta bacci sai ci ya Allah duk wanda ya min laifi na yafe mishi da safe kuma in zai fita ya ci ya Allah duk wanda ya min laifi kafin ya ma na yafe mishi da ka bata masa rai za ka ba da haƙuri ta ai dama na yafe kai ne baka sani ba ci gaba da tafiyanka to wannan ɗabi'ar ita ce ɗabi'arsa bai taɓa kwana da wani musulmi a cikin rai ba bai taɓa ganin wani musulmi ya ci gaba ya ji a ran shi me yasa ya ci gaba ba bai taɓa hassada ba bai taɓa ƙyashi ba bai taɓa duk wani abu da yake zai kullaci wani a zuciya yace shi kan wallahi baya yi da ya kwanta bacci duniya saki uku yake mata ya ba ta takarda sai kwanta bacci shi ce na sake ki saki uku idan gari ya waye kafin ya fita zai ce duk wanda ya cuce ni na yafe mishi duk wanda ya mai laifi na yafe mishi ya ce wannan shine iya abin da nake ƙala abdullahi sai shi abdullahi bin amr bin as ya ce hazihi allati balagta bika wa hiya allati la tutaqu ai wannan matsayin da kake kai shine abin da ba kowa zai iya ba ai wannan ibadar naka yafi kwana sallah da wasu suke yafi sauke qur'ani da ake yafi duk wannan ibada yace ai ina ai ka sha kwana kawai ba wanda zai ija da kai kuma to shi sa malamai suka ce na daga cikin abin da zai ba wa mutum matsayi a wurin Allah yanzu nan ya cire hasada a cikin ranshi da kyashi da bakin ciki akwai wani ba ko haske kake sai ya fara jin haushi ko hasken rana ne na akwai wanda in rana ta da ke shi sai ga yana haske kaga ai wahala ne wannan to wani sai ta jin haushi da ya ga kafi ciniki a kasuwa kamar zai mutu da ya ga kafi shi karɓa wurin mutane ya dinga kulle-kulle je ce ya ce kaza ya ce haka ɗabi'an mutane suke ko jan sallah ake idan wannan kira'an shi ta fi tawa ne to ɗayan haushe ke ci aron ma'ana wannan ko haushi za ka yake don me aka fi son kira'ar wani akan nashi wanda kuma abun Allah ne yake shi mai yin shi ma ba yin shi bane ba Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa bana cikin alkur'ani yace na daga cikin siffan yahudawa akwai hasada yace hasada min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum annahu alhaq yace am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadlihi faqad atayna ala ibrahim alkitaba wal hikma wa atainahum mulkan azima saboda haka ƴan uwa mu dage mu tsarkake zuciyanmu mu kaunaci juna mu so ƴan uwanmu musulmai mu so dangin mu mu so kowa kar ka kyamaci kowa kar ka yi kowa kyashi da hasada Allah shi ke raba arzikin shi a duniya shi ke tsara yadda al'amura suke tafiya duk wanda ka ga ya samu wani abu Allah ne tsara haka ba wai dabara shi bace ba sai Allah ya ce ni والذين جاءوا من بعدهم يقولون يقولون ربنا اغفر لنا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
Allah ce wallazina ja'u min ba'dihim waɗannan da suka zo bayan shuɗewan sahabbai tun daga kan tabi'ai har zuwa yau kuma har tashin duniya duk wani musulmi in dai ba sahabi bane ba ya shiga cikin wannan ayar wallazina ja'u min ba'dihim ay wallazina ja'u min ba'di sahaba waɗanda suka zo bayan sahabbai sun ƙare bayan sahabbai sun shuɗe to Allah zai gaya mana siffofinsu daga nan sai ka ji sai ki ji kana ciki ko baka ciki kuna ciki ko baka ciki kina ciki ko baka ciki ga suffan musulmai nagari Allah ce wallazina ja'o min ba'dihi waɗannan da suka zo bayan sahabbai ya na suna cewa ga abin da suke faɗa game da sahabbai suna cewa rabbana gafir lana ya ubangiji ka gafarta mana wal ikhwanina ka gafarta wa ƴan uwanmu allazina sabaquna bil imani wanda suka riga mu shiga musulunci wanda suka riga mu yin imani da Allah da manzo don Allah musulunci suwa suka riga mu imani su ne sahabbai su suka fara imani da annabi duk wanda ya imani da annabi a bayan sahabbai su suka rayu da shi suka koma ga Allah ya koma ga Allah zamanin sunan yana cikin alƙarnul awwal da annabi ce khairul quruni qarni zamanin annabi da sahabbai ya fi kowane zamani alkhairi in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai Allah ce to abinda suke faɗa game da sahabbai suna cewa ya Ubangiji ka gafarta mana wani ikhwanin allazi na sabakuna bil iman ka gafarta ‘yan uwanmu nan da suka riga mu shiga musulunci suka riga mu karanta ƙur'ani suka riga mu jin hadisi daga bakin annabi alaihi salatu wasalam suka riga mu yin sallah da azumi da zakka da hajji waɗannan ‘yan uwan namu mummunai Allah ka gafarta musu ya ce wala ta ji alfi na gillan ya Allah karka sanya wani gilli wani kulli a cikin zuciyarmu game da ainihin musulmai karka sanya gilli algilli shine ka kullaci wani ka masa kyashi ka masa hasada da mugunta da kulle-kulle algillu to sai suna cewa Allah karka sanya a cikin ranmu mu ji mun kullaci wani mai imani rabbana ya ubangijinmu innaka ra'ufur rahim ya Allah kai mai yafiya ne kuma kai mai jin kai ne mai rahama to a wannan ayan ne sai malamai suka ce duk mutumin da baya son sahabbai yake zagin su to ya fita daga cikin wannan aya duk wanda bai shiga ayan nan ba kuma Allah ya raba duniya ne gida biyu da sahabbai da waɗanda ba sahabbai ba babu kashi na uku sai dai munafakai amma in dai kashin imani ne guda biyu ne in ma ka zamo sahabi ko ka zama wanda ba sahabi ba amma kana kaunan sahabbai kana son sahabbai kana son matan annabi kana son ƴaƴan annabi da jikokin shi da kowa da kowa dukkan sun shiga cikin wannan yasa an kada qur'ani sai Allah ya ta maganan sahabban annabi saboda in aka ce sahabi matan annabi sun shiga ƴaƴan shi sun shiga jikokin sun shiga don ma'anan sahabi shine wanda ya ga annabi wanda ya haɗu da annabi kuma yana mai imani a lokacin da haɗu da annabin ya imani da shi mu'minan bihi kenan sannan kuma wa mata alal islami sharuɗa ne guda uku mallakiyar nabiya mu'minan bihi wa mata alal islam duk wanda bai cika sharaɗin nan guda uku ba shi ba sahabi ba ne ba wanda ya haɗu da annabi ko da bai ga annabin ba saboda shi makaho ne ya shiga ciki da makaho da mai ido duk hukuncin su ɗaya ne in dai ka zo ka ce ga annabi nan ka ce ƙwarai na gan shi ko da ba ka gani ka shiga ciki to sannan na biyu kuma ka yi imani da shi inda a ce mutum ya taɓa ganin annabi alaihi salatu wassalam amma bai musulunta ba sai da annabi ba duniya shi ba sahabi ba ne ba sharaɗin shine ka haɗu da annabi kana mai imani akwai waɗanda sun ga annabin sai bayan ya bar duniya suka shiga musulunci ba sa cikin sahabbai ko kuma a ce kayi imani da annabin yana raye amma baka zo inda yake kun haɗu ba kai ma ba sahabi bane ba akwai waɗanda sun musulunta a ƙasashe da dama wasu a yemen wasu a kaza amma ba su haɗu da annabi ba har ya koma ga allah suna ta jin labarin shi shi ma yana jin labarin su su ma ba sa cikin sahabbai irin sarkin habasha ya san annabi annabi ya san shi har sun yi musayan wasiƙu amma ba su taɓa haɗuwa ba yasa sarkin habasha da ya rasu ma annabi ya mihi sallah salatul ga'ib annabi na madina aka yi sahu aka kaddara kaman gashi a kwanci haka aka mihi sallah to karkashin wannan malamai suka ce dole zanto ka haɗu da annabi kana mai imani da shi na ukun shine wa mata alal islam kuma mutum ya mutu a musulunci akwai waɗanda annabi da ya bar duniya sun yi ridda musamman 'yan ƙauye suka ci tun da annabi ya rasu an gama musulunci shi kenan musuluncin ya ƙare suka ce an daina sallah an daina zakka an daina to annabin baya nan su fahimtar su kenan waɗansu sun dawo musulunci abubakar siddiqu an yi amfani da ƙarfin gwamnati aka dawo da su waɗansu kuma sun ƙi su dawo hasali ma kashe su aka yi to waɗannan su ba sa cikin sahabbai to allah ya ce waɗanda suka biyo bayan sahabbai abinda suke faɗa game da sahabbai ya Allah ka mana gafara ka gafarta wa waɗanda suka riga mu imani kuma kar ka sanya a zuciyarmu mu ji wani kulli wani gilli game da duk wani mai imani ko da ba sahabi bane ba musulmi dan uwan musulmi ne ba yanda za a yi kana musulmi ka dau makami ka kashe dan uwanka musulmi wani irin hauka ne wannan abu ko ka dau bindiga ka harbe shi ko ka dau adda ka sare shi ko ka caka masa wuka ko almakashi abin ma kama a mafarki kama a garin dabbobi ake rayuwa haramun ne dan uwanka musulmi ka cutar da shi ta kowace hanya ta tsafe-tsafe ta tsumbace-tsumbace da sirce-sirce da wane ne da mayu da duka duk wanda ke wannan imanin shi ya samu matsala hiv ya kama imanin shi kun an samu matsala aiko ba magani sai dai a mutu da shi to allah ya tsare mu annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce ya ce la ta subbu a sahabi kar ku zagi sahabbai na shi zagin sahabbai ba musulunci ba ne ba fa wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina ke hannun shi law anfaqa ahadukum misla uhudin zahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu inda ɗayan su cikin sahabbai mutum zai ɗauko dabino rabin kwano ya bayar sadaka ko rabin kwano sai kai ka zo ka ba da dutsen uhudu ba za ka kamo wannan sahabin ba da nassin hadisin annabi kun san dutsen uhudu ga wanda bai taba zuwa madina ba bai san shi ba ka kalli dutsen nan dutsen liji wanda yake gabar da gomben nan to ko shi aka baka misali da shi aka ce gaba ɗaya dutsen nan a ce naka ne kuma a ce gaba ɗaya shi zinare ne sai ka ɗauko ka raba mutane sadaka sai sahabin annabi ya ɗauko dabino rabin kwano ya bayar sadaka ya fi ka a wurin allah kun gane bambancin abu kisa nisan mu da sahabbai kamar nisan sama da ƙasa ne wani irin tazara ne da ratan da ba wanda ya sani sai Allah subhanahu wata'ala fatan mu Allah haɗa mu da su a gidan aljanna sannan ya tabbata a cikin hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yake gaya wa sahabbai ƙarƙashin waɗannan ayoyi da muka karanta ana ta maganan kar a ji kulli a cikin zuciya kar a ji gilli a cikin zuciya haka annabi gaya sahabbai a lokuta daban-daban ya ce ittaɓu zulma ku ji tsoron zalunci kar ka kuskura ka zalunci ɗan uwanka musulmi komai kankantar zalunci ya ce fa inna zulma zulmatun yawmal qiyamati shi zalunci ran tashin kiyama yana zuwa ne duhu baki kirin da kaga duhu baki kirin ya tinkaro ka kar ba ka gudu abokinka ne zalunci ya zo ya kawo ma ziyara ya kwashe ka zuwa jahannama ku tafi tare to shine annabi ya ce ku ji tsoron zalunci kowane iri kar ka zalunci kowa ko wanda ba musulmi bane ba kar ka zalunce shi kai ko dabba ne haramun ne ka zalunce ta an samu fa matar da take ibada amma ta ɗaure kyanwa kuliya ta batta da yunwa yunwa ya kashe kuliyan annabi ya ce matan tana wuta kul ya ce kawai ta zalunta annabi ce ai tana cikin jahannama wannan matan saboda ta zalunci kuliya shi sa ko kaza kike da ita karki zalunce ta balle mutum Allah ce wa annabi ce wa taqu shuha ku ji tsoron rowa fa innahu ahlaka man kana qablakum a wata ruwaya wa iyyakum wa shuha a hirdinku ku guji rowa saboda rowa ta halakar da yahudawa ta halakar da ainihin magabatanku allah ya kiyaye duk waɗannan abin da suke nuna mana shine yan uwantaka a musulunci ya fi komai mahimmanci son juna da taimakon juna shi ke sa allah ma ya so amma duk lokacin da muke ƙin juna to allah kuma ba zai ƙaunace mu ba saboda shi ne ya ce mu so juna don ya so mu to sai muka ƙi mu masa ɗa'a ko muna so ya so mu kaga ba zai yi ba duk wanda kake so ka samu abun shi dole ka masa abin da yake so to in kana son aljannan Allah shi ma dole ka masa abin da yake so subhanahu wa ta'ala ya baka aljannan dan rahaman shi da falalan shi sai Allah ya ce ni alam tara ila alladhina nafaqu yaqulun yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli الكتاب لئن أخرجتم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إن
Allah ce alam tara shin ba ka yin duba ilallazi na nafaku zuwa ga waɗannan da suke munafunci zuwa ga munafukai ya ƙununan ikhwanihim allazi na kafaru min ahalar kitab suna cewa suna gaya wa ‘yan uwansu kafurai daga cikin ahalul kitabi a wannan ayan malamai suka ce lalle munafurci yana da hatsari kwarai da gaske Allah ya kira kafiri da ɗan uwan munafiki yace quluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab ashe mutum ya zama cikakken munafiki to kafirai yan uwan shi ne yasa akwai munafikai a yau da su ake cutar da musulunci duk inda isra'ila za ta je ta kai wa musulmai hari to da musulmai take amfani duk inda amerika za ta je ta yaƙi wata ƙasa na musulmai da musulman wannan ƙasan take amfani a ba su kuɗi sai su ba da bayanan sirru ga hanyar da za a bi a yi nasara a kashe 'yan uwan musulmai kawai saboda abin duniya hatta a nan ƙasan a yau irin rayuwar da muke yi kenan duk inda ka ga waɗanda ba musulmai ba sun yi nasara a kan musulmai da taimakon musulmai ne shi yasa matsalar musulunci ma fa a najeriya musulmai su ne matsalar musulunci ba waɗanda ba musulmai ba munafukan musulmai na sha ba da misali a wurin karatu in ce babu wani kirista da zai shigo masallaci ya sata sai dai musulmi duk da kaga an yi satan takalmi a masallaci musulmi ne duk daga an yi satan fanka a masallacin musulmi ne duk daga an sata amplifier musulmai ne in ka ji an sace generator masallacin musulmai ne haka da ko ba haka ba wannan shine abin da ke faruwa to musulmai su ne matsalan waɗanda suke cikin musulunci ba su fahimci addinin ba akwai muna karatu a nan karatun abu dawud da nake ba da labarin wani masallaci an zo za a yi sata fanka za a kunce a sace fankan masallacin sai suka rasa abin da za su taka su hau babu tebur irin wannan babu kujera sai suka ebo ƙur'anin masallaci suka jera wallahi suka taka suka kunce suka kunce fanka suka yi tafiyansu shi ne da na faɗi wannan abun a kone na zaune a can wurin sai ya ce ai malamu masallacin unguwanmu a nan garin ne ya ce da suka zo za su kunce fankan da agogon masallaci suka rasa me za su taka makara suka ɗauko ina ganin koman na kana na haiku makara suka taka to duk wanda zai taka makara ya ɗauki agogon masallaci ai kasan ya cika tsinan ne wannan ƙarshen lalacewa kenan wanda kowa tsoron makara yake amma shi makaran ya ce ita za mu taka ma mu isa ta Allah kiyaye to dama idan zuciya ta bushe ba abin da ba za ta yi ba yasa Allah ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibuna duk lokacin da kake sabon Allah to zuciyarka kullum baka take komawa za ta komawa baka saboda shi zunubi kaman bakin tawada ko bakin mai wanda ya lalace kasan da ya daga sai ga yana naso musamman a jikin farar takarda to annabi ya ce zuciyar dan adam fara ce tas kamar farar takarda ka samu fefa fara sal to da ka diga bakin mai irin wanda ya lalace din nan sai ga yana naso to haka zunubi yake da ka yi sabo sai ya diga sai ya dinga naso in ka kara haka zai yi ta yi annabi ya ce idan zuciyan ta koma baka kirin ya gama naso to a lokacin mutum baya jin tsoron sabon Allah ba abin da ba zai yi ba shine Allah ya ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubuna aikin saban da suke yayi tsatsa a zuciyarsu yasa ce kalla innahu an rabbihim yawma idhal lamajbun ran tashin kiyama ba za ma su ga ubangiji ba za a sani shamaki tsakanin su da Allah Allah subhanahu wataala ba zai saurare su ba ba zai ma kalle su ba subhanahu wataala Allah ce to waɗanda suka zamo munafukai suna gaya wa ‘yan uwansu daga cikin kafare a hadul kitab la'in ukhrijtum in har annabi ya fidda ku daga madina la nakhrujanna ma'akum za mu fita tare da ku wallahi ba za mu yadda ba na'am dan me za a kore ku haka suka dinga gaya wa yahudawa la'in ukhrijtum la nakhrujanna ma'akum in dai har aka fidda ku wallahi za mu fita tare wala nuti'u fikum ahadan abadan ba wanda za mu masa da'a dangane da lamarin inda aka ce mu yaƙe ku mu ba za mu yaƙe ku ba ku ƴan uwanmu ne eh ana zaman lafiya malaman nan ba sa son zaman lafiya a daina wa'azi akan tauhidi ana so a haɗa kan musulmai abin da ake faɗa kenan yo inda a ce haɗa kan musulmi kar ai maganan tauhidi da Allah bai turo annabawa ba kenan ai dole ne lakum dinukum waliy din ko kana so ko baka so sai an fada kul huwallahu ahad bayan da za a mutum ya ce Allah uku ne kuma ka ce kai shiru wanda shi ma ya san ƙarya yake Allah ya kiyaye sai Allah yake cewa wa in qutiltum lanansurannakum suna cewa idan an yaƙe ku kuma za mu taimaka muku wallahu ya shahadu innahum lakadhibuna Allah ya tabbatar ya shaida cewa ƙarya suke yi kaga mutum musulmi munafuki yana fiki-fiki da ido ya shigo midiya yana cewa tun da aka halicci najeriya ba taɓa shugaban da ya aiki kamar tinubu ba yanzu akwai munafuki sama da wannan mutum kuma musulmi ɗan arewa sai ka za mu masa ruwan ƙuri'u ruwan ƙuri'u in allah da ruwan alkunuta za mu mishi da ruwan la'anta mutane kowa kamannin shi ya canja saboda tinubu allah sauwaƙe to shi yasa munafukan cikin mu kenan ga sanan suna ta da kamfin kowa na ta da kamfin wa har suna kiran apc da jirgin annabi nuhu duk wanda bai shiga ba ya halaka wallahi abin da suka rubuta kenan zuwan tinubu adamawa satin da za a kama azumi aka yi katon billboard ko jirgin annabi nuhu mutumin da ya ɗaura ɗamarin sai ya ga bayan arewa mukaman da ya bayar fa na gwamnati fa 63% gaba ɗaya kiristoci ne 63% kashi 63 gaba ɗaya kiristoci ba wanda kuma musulmai ne suka zaɓe shi hasali su peter obi suka yi ba su zaɓe shi ba har a lagos sai da aka da shi ma munafukan arewa suka yi abin da suka yi da mayun kuɗi aka ba su kuɗi to yanzu kowa shi yasa muka ce in Allah ya kai mutum titan da sabon dare da lafiya ma ga wanda zai hau mimbari ce zai masa kamfen wallahi sai an sauko da shi wallahi tallahi sai an sauko da shi sa mutum ne azzalumi sun sa arewa a gaba da yan arewa he sun karya mu kuma ka zo ka ce zaka masa kamfen wannan munafukan cikin mu kenan su Allah zai ba mu labari da muka fara yau zuwa gobe insha Allah Allah ka karya azzaluman cikin mu duk masu ɗaure musu gindi a ci gaba da zalunci Allah ka karya su Allah karka ba su nasara Allah ka lalata su duk wanda ya zalunce mu Allah ka saka mana wanda ke shirin zalunta mu kuma Allah karka ba shi nasara Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya yan ta'adda da ke kashe mutane ko jiya da safe a zamfara an shiga wani gari an kashe mutum hamsin an ebe mata da ƙananan yara an yi gaba da su waɗannan mutane da masu goya musu baya Allah ka lalata lamarinsu Allah ka karya su Allah duk wanda ke ɗaure musu gindi daga cikin jami'an tsaro da 'yan siyasa da sarakuna da masu kuɗi Allah ka tona musu asiri da talakawa Allah karka ba su nasara duk wanda ke son mu da zaman lafiya Allah ka ba shi lafiya wanda ke son ganin bayan mu kuma Allah ga bayan shi marasa lafiya gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya masu bukatu na alkhairi Allah ka biya musu ya ubangiji duk abin da ya fi karfin mu Allah ka fi karfin shi Allah ka iya mana shi ya ubangiji ka sa mu gama da wannan duniya lafiya Allahumma ina nas'aluka min alkhairi kullihi ajilihi wa ajili ma alimna minhu ma lam na'lam wa na'udhu bika min ash-sharri kullihi ajilihi wa ajili ma alimna minhu ma lam na'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum